إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد وشيك بركة ثم نوانا مكرنتا من البركة مكرنتا ابن تيمية يومنا رانا الحميس wacce ta yi daidai da ranar shida ga watan rabi'ul awwal hijira 1445 wanda ya daidai da ranar 21 ga watan tara 2023 miladiya yau karatun bangaren mustalahul hadis ne da muna karatu cikin littafin taisiru mustalahul hadis wallafar a sheikh a doktor mahmud ahmad tahan alaihi rahmatullah wanda wannan shine zai zamo ina jin majalisi na 46 a cikin jerin karatattakan wannan littafi a darasin da ya gabata muna cikin babi na hudu albabin rabi wanda yake magana akan al-isnad wa ma ya ta'allaku bihi karkashin babin muna fasalin farko wanda yake magana akan lata'iful isnad karkashin fasalin za mu tashi gaba ta uku shine riwayatul akabir anil asagir ruwayar manya wato mafi girma daga mafi kankanta shine gaba ta uku bayan a baya mun karanta gaban farko al-isnadul ali wan nazil mun karanta gaba ta biyu shine al-musalsal kenan yau za mu tashi gaba ta uku shine riwayatul akabiri anil asagir abin nan ruwayar wato manya mafi girma akan kanana mafi kankanta ma'ana manya su yi ruwaya daga mai daga kanana akasin yadda aka saba kanana su yi ruwaya daga manya to awwalan gaba ta farko ce ta'arifuhu ta'arifinsa ta'arifin mai kenan sai sa lamba kasa yace alha'u wannan ha'un din da aka ce ta'arifuhu a'idun li hadha nau min ulumil hadis kenan yana komawa ne zuwa ga wannan nau'i na ilmumukan hadisi shine riwayatul akabiri anil asagir to alif lughatan a lugar larabci al akabiru jam'u akbar ne akabiru jam'i ne na akbar akbar kuma shine mafi girma wal asagiru jam'u asghar shi kuma asagir jam'i ne na asghar asgar kenan mafi kankanta wal ma'ana sai zama ma'ana ruwayatul kibari an sigar ruwayar manya daga me daga kanana manya su yi ruwaya daga kanana shine abin da ake nufi ba istilahan a istilahi shine ruwayatu shakhsi amman huwa dunahu fi sinni wat tabaqa aw fi ilmi wal hifz shine ruwayar mutum wani ya yi ruwaya daga wanda yake ƙasa da shi fisinni ta fuskar shekaru ya yi ruwaya ga wanda yake ƙasa da shi ta fuskar shekaru ya zama almajirin ya girma malamin kenan wanda zai yi ruwaya daga gare shi malamansa shekarunsa ƙasa suke da nashi wata tabaka ko kuma ya zama ƙasa yake da shi a tabaka mun san tabaka tabaka ne a abin nan din wai tabaka ta daya tabaka ta biyu tabaka ta uku haka tabaka ce to wanda yake sama da kai ta fuskar martaba bangaren abin da shafi tabaka ta ruwaya to sai ruwaya daga wanda yake kasa da shi kasa da shi ta fuskan tabaka kenan wanda yake abin nan tabaka ta ta uku misali yayi ruwaya daga wanda yake tabaka ta hudu maimakon wanda yake tabaka ta hudu yayi ruwaya daga wanda yake tabaka ta uku to sai a samu akasin wannan aw fil ilmi wal hifzi ko kuma wani ya yi ruwaya daga wanda yake ƙasa da shi ta fuskar ilimi da harda shi wanda zai ruwayar ya fi wanda zai ruwa daga wajensa ilimi kuma ya fi shi harda amma duk da haka yi ruwa daga wajensa shine abin da ake nufi da wannan a istilahi a thaniyan gaba ta biyu sharhu ta'rif sharhin wannan ta'rifi da aka yi na istilahi yace ai an yarwi rawi an shakhsin huwa asgharu minhu sinnan wa adna tabaqa shine marwaci yayi ruwaya daga wani wani da yake ya fi shi kankanta ta fuskar shekaru ya ruwa daga wanda yake ya fi shi kankanta ta fuskar shekaru ma'ana wanda ya girme shi ta fuskar shekaru shi sai ya ruwa daga wajen misali kamar ɗansa ko ƙaninsa misali ko almajiransa wa'adna tabaka ko wanda yake ƙasa da shi ta fuskar tabaka wa dunu fi tabakati abinda ake cewa dunu wato wato kaskanci ko kuma haka zan kira shi wato kankanta ta fuskar tabaka shine misali ka ruwayatar sahabati an tabi'i kamar ruwayar sahabbai daga tabi'ai kaga tabakar sahabbai sama take da tabakar tabi'ai tabakar tabi'ai sama take da tabakar tabi'ut tabi'i kun gane ko to sai a samu sahabi ya yi ruwaya daga tabi'i ko tabi'i ya yi ruwaya daga tabi'i tabi'i kaga ya yi ruwaya daga wanda yake kasa da shi ta fuskar tabaka wa nahwi zalika da abin da ya yi kama da haka aw yarwi amman huwa aqallu minhu ilman wa hifzan ko kuma ya yi ruwaya daga wanda yake wato ya fi shi kankanta ta fuskar ilimi da harda ka ruwayar alimin hafizin kamar ruwayar malami wanda yake hafizi an shaikhin ya ruwa daga wani shehi walau kana zaka shaihu kabiran fissin ko da ku wancan shehin ya kasance yana da manyan shekaru to nan fifikon sai ya zama ta fuskar ilimi ne ba ta fuskar shekaru ba yana ko da shehin babba ne ta fuskar shekaru amma shi wanda zai ruwa daga wajen shi ya fi shi ilimi ya fi shi ya fi shi harda to kaga yana sama da shi ta fuskar ilimi kenan to sai kamar malami ya yi ruwaya daga almajirinsa abin nan daga almajirinsa ta fuskar ilimi ana iya samun almajiri ya girma malami ta fuskar shekaru ko haka ne kenan almajiri ya zamo ya fi malaminsa shekaru to amma ai malaminsa ya fi sa ilimi to idan malami ya yi ruwaya daga wajen wannan almajirin sai a ce ya yi ruwaya daga wanda yake kasa da shi amma ta fuskar mai ilimi ta fuskar ilimi ba ta fuskar shekaru ba yana kasa da shi ta fuskar inda za a duba shekaru ya fi shi shekaru amma yan duba ilimi kasa da shi yake ta fuskar ilimi ya ce haza wannan wayan bagi tanabbu ila annal alkibara fi sinni aw alqidama fi tabaqati wahdahu ay bidun almusawati fi ilm amman yarwi anhu لا يكفي يتي لا يكفي لأن أبن أبن لا يكفي لأن يسمى رواية رواية أكابر رواية أك رواية أك أكابر عن أصاغر yace wannan kenan wayan bagi at-tanabbuha yana dacewa a a yi fadakarwa a ja hankali me ake so a ja hankali a kai shine ila annal kibara fi sinni cewa kasancewa girma ta fuskan shekaru awil qidama fi tabaqati ko kuma gabatuwa a wajen tabaka wahdahu shi kadai ɗansa ai bidunin musawa bidunin musawati fil ilmi ba tare da an samu daidaito a cikin ilimi ba amma yarwi anhu daga wanda zai ruwa daga gare shi la yakfi wannan kadai baya wadatarwa baya wadatarwa mai li'an yusamma ruwayata akabirin ruwayata akabira an asagir wannan baya wadatarwa a ce wannan ruwaya ce ta manya daga kanana ruwayar mafi girma daga mafi kankanta wannan baya wadatarwa sai an samu mai ilimi wannan jan hankali da da faɗakarwa girma ta fuskan shekaru kaɗai ko kuma gabatuwa ta fuskar tabaka shi kadai zalla ba tare da an samu daidaito a wajen ilimi bai zama wannan ma yana da ilimi wannan ma yana da ilimi daga amman ya ruwi anhu daga wanda zai ruwaya daga gare shi ya zama shi ba yana da ilimi wanda baya wadatarwa a ce ruwayar akabir an asabir saboda idan babu ilimi idan ya kasance ba a samu daidaito ta fuskar ilimi ba to sai kasance wato babba ya yi ruwa daga karami amma kuma wanda ya ruwa daga gare shi ya fi shi shekaru wato kamar babba ta fuskar shekaru ya ruwa daga kenan abin da yake nufi inda ya ce wa haza yambaghi tanabbuha ila annal ila annal kibara fi sin yana dacewa a faɗaku ko a faɗakar zuwa ga cewa girma kaɗai ta fuskan shekaru awil qidama fi fi tabaqati wahdahu ko kuma gabatuwa ta fuskar tabaka shi kaɗai dan ka girme ni ko kuma tabakar ka tana gaba da tawa wannan kaɗai baya wadatarwa ai bidunin musawati fil ilmi ba tare da daidaito a ilimi ba ya zama shi wanda yake sama ta fuskar tabaka din ko wanda yake sama ta fuskar shekaru ya zama bai yi daidai da wanda zai ruwaya daga wajen shi ta fuskar ilimi ko kuma baya da wani abu na ilimi a wajensa shi shi ba ba mai ilimi bane amma yarwi anhu daga wanda zai ruwaya daga gare shi la yakfi wannan kadai baya wadatarwa li an yusamma ruwayatul akabiri anil asagir a kira shi ruwayar manya daga daga kanana kenan dole bayan ya kasance ya fi shi shekarun ko yana gabansa ta fuskar tabaka ya zama kuma yana da yana da ilimi sai ya zama shi ma malami ne amma in jahili ne to ko ya fi shi shekaru to girma na ilimi ake dubawa ba ba girman shekaru ba haka in yana gabar shi ta fuskar tabaka misali yana cikin tabaka ta tabi'ai shi kuma wannan yana daga cikin tabaka ta tabi'ut tabi'ina amma wanda yake cikin tabi'ut tabi'ina shine malami amma wanda yake tabaka ta tabi'ai ba malami ba ne to kaga ba za a kira shi ruwayar kanana abin nan manya daga kanana ba tun da girman shekaru ne ya fi shi ko kuma girman tabaka ban bai fi shi ilimi ba bai fi shi ilimi ba sai in ya fi shi ilimi ne to a lokacin ne za a kira shi ruwayar manya daga kanana an gane ko kuma sai an samu ilimi tare da shekarun dai ko ya fi shi shekaru ya fi shi tabaka zama an samu ilimi tare da tare da shekarun a samu daidaito a ilimi kowanne cikinsu yana da ilimi to a lokacin ne ake kiran shi ruwatul al'akabir ko anil asajir ina fatan mun gane a ce wa amsilatu taliya to waddihu zalik da amma misalai da za su biyo baya ga sanan masu zuwa su ne za su haskaka mana wannan mu gane da kyau ثالثا قبعة أكو أقسامه وأمثلتها وأمثلتها kashe-kashensa da kuma misalai akan kashe-kashen ya ce yunkinu a annaqsima ruwayat al-akabiri anil asagiri ila salasati aqsam ya ce yana yiwuwa mu kasa ruwayar manya daga kanana zuwa kasuwa uku mu kasa su gida uku wahiya wanda su ne kamar haka alif na farko an yakuna rawi an yakuna rawi akbara sinnan wa aqdama tabaka minal marwi anhu ya kasance wanda zai ruwayar akbara sinnan shine wanda yake mafi girman shekaru kuma wanda shine yake mafi gabatuwa a tabaka minal marwi anhu daga wanda zai ruwaya daga gare shi zama ya fi shi shekaru kuma yana gaba da shi ta fuskar mai tabaka ai ma'al ilmi wal hifzi aidan shine magana da ya a baya wadda muka kare ai ma'al ilmi wal hifzi aidan ma'ana dai tare da ilimi da kuma har da har wayo a samu ilimi tare da har da shekarun da tabakar kadai ba su wadatarwa in babu ilimi ba na biyu an ya kuna rawi akbar qadran la sinnan min al marwi anhu ya kasance marwaici ya fi girman gwargwado ya fi girman matsayi ba wai shekaru ba matsayinsa ake kallo wato girman kadar ɗinsa gwargwadonsa da matsayinsa minal marwi anhu fiye da wanda ya ruwaya daga gare shi ya ce ka hafizin alimin kamar hafizi alimi wato malami hafizi malami an shehin kabirin ya yi ruwaya daga wani wato shehin malami babba amma gairi hafiz amma shi ba hafiz ba ne amma shi ba hafiz ba ne kaga shi nan fifikon da aka samu ta fuskar ilimi ne shi yana gaba da shi ta fuskar gwargwado na ilimi kaga shi hafiz ne alim to amma shi ma wannan malami ne amma ba hafiz ba ne ba an gane da za a auna su a ma'auni almajirin ya fi malamin ilimi amma da yake hadisi ne tawa shi ya je wani guri ya samu hadisan da kai allah kai abin nan din wanda kake gaba da shi ta fuskar ilimi baka baka je wannan gurin ba tunda mun sa a wancan lokaci ana yin rihla ana yin yawo mutum ya dan shiga duniya ya yi yawace yawace to can zai iya ya samu hadisai wanda kai anan baka da su amma kuma almajiranka ne ko kuma ya zama a kai kafi shi ilimi ya kafi shi ilimi nan ba shekaru aka duba ba ilimin to kaga in kai ruwayar wannan hadisan daga gare shi sai zama an samu ruwaya ta al-akabir anil asabir amma ta fuskar al-qadr abinda aka duba anan shine gwargwado na ilimi yanzu mafi ilimi ya yi ruwaya daga wanda yake ya fi shi ilimi an gane ko mafi ilimi ya yi ruwaya daga wanda ya fi daga wanda ya fi ilimi to shine zai bada misali ya ce misali ruwayati malikin an abdullahi bin dinar kamar ruwayar imamu malik daga abdullahi bin dinar kaga imamu malik hafiz ne alim amma shi abdullahi bin dinar kaga shi malami ne amma ba hafiz bane shi ne sa lamba kasa ce fa malik imamun hafiz malik kaga imam ne kuma hafiz ne abdullahi bin dinar shehun rawin fakat amma abdullahi bin dinar kaga shehi ne marwaci kadai ba hafiz bane ba imam bane baya cikin a'imma yace wa in kana akbar sinnan min malik ko da ko yafi malik shekaru haka nan ba shekarun ake duba duk da yafi malik shekaru amma malik ya fi shi ilimi domin shi hafiz ne imam ne to idan yi ruwa da gare shi sai a ce an samu ruwaya ta alkabir an sagir babba ya yi ruwaya daga karami duk da kuma an duba shekaru abdullahi bin mubarak ne ya fi imamu malik shekaru jim na uku an ya kuna rawi akbara sinnan wa aqdara wa abanna sinnan wa qadran min almarwi anhu ya kasance marwayicin ya fi girman shekaru kuma ya fi girman gwargwado na ilimi min almarwi anhu fiye da wanda zai ruwaya daga gare shi ai akbar akbar wa a'lama minhu ya fi shi girma kuma ya fi shi ilimi amma duk da haka kuma yi ruwa daga gare shi akwai wannan kenan shine gaba uku kenan gaba uku gaba ta farko ta fuskar tabak abin nan shekaru ko kuma tabaka tabakarsa tana gabar tashi ko shekarunsa yana gaba da nashi tare da ilimi da har da sai yi ruwa daga na kasa da shi ta fuskan shekaru ko tabaka kamar tabi'i ya yi ruwa daga tabi'in tabi'in ko sahabi ya yi ruwa daga daga tabi'i na biyu shine nan kuma gargwado aka duba ba ba shekaru ba ba tabaka ba kamar malami hafizi ya ruwaya daga wanda ba hafizi ba na uku kuma shi nan sai aka duba girman shekarun kuma da gwargwadon gaba daya zama ya fi shi shekaru ko kuma tabakarsa tana gaba da tashi sannan kuma ya fi shi ne ya fi shi ilimi amma duk da haka sai ya ruwaya daga gare shi daga na ƙasa da shi to wannan shine kasawa ko kuma kaso ukun da malam ya ce za mu kasa wannan ruwaya ta al'akabir anil asabir za mu iya kasa shi gida uku to wannan shine kaso ukun da aka kasa sai zai ba da misali ya ce misli ruwayatul barqani anil khatib ya ce kamar ruwayar albarqani daga al-khatib ya sa lamba ya ce li'an albarqani akbaru sinnan min al-khatib albarqani ya fi al-khatib al-baghdadi shekaru ya fi shi shekaru amma wa a'zamu qadran ko ya fi shi ya fi al-khatib al-baghdadi shekaru sannan wa a'zamu qadran minhu kuma ya fi shi ilimi gane al-balqani ya fi al-khatib shekaru kuma ya fi shi matsayi a ilimi li'annahu shaykhun li'annahu shaykhuhu saboda shi al-balqani malamin al-khatib ne wa muallimuhu shehinsa ne wa mu'allimuhu kuma malaminsa ne sannan wa a'lamu minhu kuma ya fi shi ilimi to amma da haka sai ruwaya daga shi al-khatib din to kaga nan an samu ruwaya ta al-akabir an al-asagir rabi'an gaba ta hudu min ruwayat al-akabiri an al-asagir yana daga ruwayar manya sai ruwaya daga kanana alif na farko ruwayatu sahaba ruwayatu sahabati an tabi'in ruwayar sahabbai daga tabi'ai sahabbai su yi ruwaya daga tabi'ai ka ruwayatul abadila ka ruwayatul abadilati wa ghairihim an ka'ab al-ahbar kamar ruwayar abdullahi hinnan da wasunsu daga ka'ab al-ahbar abdullahi su da abdullahi bin umar abdullahi bin amr bin al-as abdullahi bin abbas abdullahi bin zubair suna al-abadila to su yi ruwaya an ka'ab al-ahbar ka'ab al-ahbar wani bai yahudi ne ya musulunta ya musulunta kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama yana daga cikin tabi'ai baya daga cikin sahabbai to sai suke ruwaya daga gare shi abubuwa na isra'iliyat kamar da maza ce haddisu an bani isra'ila wala harsh ku yi ruwaya daga wato daga bani isra'ila ku karba daga bani isra'ila ba laifi in abin da za a karba din bai ci karo da shari'ar mu ba bai saba wa shari'ar mu ba an gane ko to sai suke karbar waya daga gare su kaga su sahabbai ne shi kuma tabi'i ne amma kuma suka yi ta karbar wayo daga gare shi to akwai wannan sannan ba ruwayatu tabi'i an tabi'ihi ruwayar tabi'i daga mabiya tabi'ai tabi'i tabi'i ne kenan كرواية يحيى بن سعيد الأنصاري كما رواية يحيى بن سعيد الأنصاري وند تابعيني عن مالك دقى إمام مالك وند إمام مالك هنا تكن تابع التابعين وكذا مثالين خامسا قبع تبير من فوائده دقى تكن فائدو دون ون الرواير فائدو دون ون إلم ألف نفرك ألا يتوحم أن المروي عنه أفضل وأكبر من الراوي likaunihin aglab domin kada mutum ya samu wahami cewa wanda aka yi ruwa daga gare shi ya fi falala kuma ya fi girma ta bangaren ilimi ko wani abu ko shekaru ko tabaka daga wanda ya ruwaya daga gare shi ko kuma daga wanda ya ruwaya wanda aka yi ruwaya daga gare shi karka yi tsammanin cewa ya fi girma kamar yanzu in ka ga ruwayar abin nan abdullahi bin amr bin al-as daga ka'abul ahbar za ka yi tsammanin ka'abul ahbar ya fi mai ya fi abdullahi bin amr bin al-as alhali kuma ba haka bane to amfanin wannan ilimin kenan dan ka gane cewa ba haka abin yake ba wanda aka yi ruwaya daga gare shi shine mafi kankanta wanda ya ruwayar shine kuma mafi girma shine amfanin ilimin dan kar mutum ya yi tsammanin annal marwiya anhu wanda aka yi ruwa daga wajen shi afdal afdal wa akbaru min rawi ya fi falala ya fi girma fiye da wanda ya ruwaya likaunihi al-aghlab saboda kasancewar wannan shi yafi faruwa a galibi shine abin da yafi faruwa a galibi to wani in ya gani zai tsammanin haka to alhali kuma ba haka abu yake ba sannan ba na biyu amfaninsa na biyu fa'idansa na biyu Allah yu zanna Allah yu zanna anna fi sanadin qilaban kada a yi tsammanin cewa an samu jirkicewa a isnadi akwai irin wannan ana samun inqilab a isnadi maimakon a kawo malami sai a riga kawo almajirinsa to don kar wani ya zaton haka ya ce to ai wannan imamu malik tabi'i tabi'ina ne yahya bin sa'id al'ansari tabi'i ne to kenan nan an samu inqilabi kenan kamata ya ce a malik an yahya bin sa'id ba a ce yahya bin sa'id an malik ba sai ce an samu inqilabi wani zai iya wannan tunanin ce kenan malik ne ruwa daga yahya bin sa'id amma sai aka samu jirkicewar isnadi sai aka aka ce yahya bin sa'id al-ansari an malik wani zai tsammanin haka to dan a sanar da shi cewa ba haka abin yake da kaga haka haka abin yake babba ne yayi ruwa daga me na ƙasa da shi yawa to shine amfanin wannan ilimin li'anna al'adata jarat bi riwayat al-asaghiri an al-akabir saboda al'ada ta gudana akan ruwayar kanana daga manya to in an ga ruwayar manya daga kanana wani zai iya tsammanin cewa ko isnadin ne aka juya alhali ba haka bane sai ce asharul musannafatu asharul musannafati fihi mafi shaharar littattafai da aka wallafa akan wannan ah, abin nan din akan wannan ilimi na ruwayatul asagir anil akabir alif kitabu ma kitabu ko kitabu ma rawahu al-kibar an sigar littafin da ake cewa abinda manya suka rawaito daga kananan su wal aba'i anil abna littafin sunan littafin ne gaba daya ما رواه الكبار ما رواه الكبار عن الصغار والأبناء والآباء عن الأبناء littafin nawa ne ce lilhafiz abi yaqub na alhafiz abi yaqub ishaq bin ibrahim alwarraq almutawaffa sanat 43 wanda ya rasu a shekara ta 403 to wannan ya wallafa littafi akan wannan sai ruwayatul aba'i anil abna ruwayar uwaye daga yaya shi ma yana daga cikin ruwayatul akabir anil asajir kamar ruwayar uwaye daga daga me daga ƴaƴansu yadda ana iya samun dan yahi uban ilimi a wani lokaci kaga ba zai zama wannan ba amma an duba ta fuskan shekaru an samu ruwayatul aba'i anil abna shine gaba ta hudu ta'arifuhu ta'arifinsa alif ko kuma awwalan ta'arifuhu an yujada fi sanadil hadisi abun a samu uba a cikin sanadin hadisi yarwil hadisa an ibnihi yana ruwayar hadisi daga ɗansa uba yana ruwaya daga ɗa thaniyan nabi misaluhu misalinsa hadisun rawahul abbas bin abdul muttalib an ibnihi al-fadl hadisin nan da al'abbas ya rawaito al'abbas bin abdulmuttalib ya rawaito daga ɗansa alfadul alfadul bin al'abbas anna rasulallah su salama jama'a bai na salatai ne bin muzdalifa cewa annabi ya haɗa tsakanin salloli guda biyu a muzdalifa kaga al'abbas ɗan uwan mahaifin manzan Allah ya ruwaya daga ɗansa alfadul ibn al'abbas wato kaga wannan misali ne salisan da uku min fawaidihi daga fa'idodin wannan ilimin Allah ya zanna anna fi sanadin qilaban aw khata kar ayi tsammanin cewa an samu inqilabi juyewa jirkicewa a isnadi ko kuma kuskure لأن الأصل أن يروي الابن أن يروي الابن عن أبيه abin da yake shine asali ɗa ya ruwaya daga me daga babansa amma sai ga uba ya ruwaya daga ɗa wanda zai iya tsammanin an samu inqilab ko kuskure alhali ba haka bane shine amfanin ilimin wa hadha an-naw'u to wannan nau'in ma an-naw'i alladhi qablahu tare da nau'in da ya gabace shi ya dullu ala tawadu'il ulama yana nuni zuwa ga tawalu'un malamai cewa malamai suna da tawali'u wa akhdhihim al-ilma min ayyi shakhsin kuma suna karbar ilimi daga koma wane ne in an same shi da ilimin wa in kana duna wa in kana dunahum fil qadri was-sin ko da ko yana ƙasa da su ta fuskar ilimi da shekaru ko matsayi da shekaru wannan girman kai baya hana su su karbi ilimi daga gare shi to wannan yana karantar da mu wannan kenan kar mu zama masu girman kai wajen karbar ilimi ce na girme shi ya zan je gaban yaro dan ciki na in zauna ina kaza ko kaza ko kaza ko kaza jahilci ne za ka mutu da wannan jahilcin kuma ka shiga wuta tunda da jahilci za ka yi ta bautawa Allah Allah ya kiyaye mutum ya kaskantar da kai zai nemi ilimi ko ba a gaban ɗansa ne asharul musannafa ce fihi mafi shahar littafai da aka wallafa akan wannan kitabu ruwayatul abai anil abna akwai littafi mai wannan suna littafin ruwayar al'uyaye daga yaya lil khatib al baghdadi na al khatib al baghdadi sai gaba ta karshe da zamu tsaya ruwayatul abna'i anil aba ruwayar yaya daga me daga iyayensu ruwayar yaya daga iyayensu shi ne gaba ta biyar da shi gaga ba zai shiga cikin wancan ba alif na farko ta'arifuhu ta'arifinsa an yujada fi sanadi an yujada fi sanadin hadisi ibnun yarwi alhadisa an abihi faqat a samu a cikin isnadin hadisi da yana yin ruwayar hadisi daga babansa kadai au an abihi an jaddihi ko kuma yana ruwayar hadisi daga babansa daga kakansa to akwai irin wannan ruwaya zaka ji an ce an abihi an jaddihi to ahammuhu mafi muhimmanci daga wannan ilimin eh, shine gaba ta biyu kenan thaniyan gaba ta biyu ahammuhu mafi muhimmancin sa yace wa ahammu hadha nau to mafi muhimmancin wannan nau'i na ilimin hadisi shine malam yusamma fihi al-abu aw al-jaddu abinda ba ya zama wanda ba ambaci uban ko kakan a ciki ba kawai a ce ruwayarwa ne an abihi an jaddihi ba a faɗi uban ba ba a faɗi kakan ba to shine mafi muhimmanci li'annahu yahtaju ila al-bahs li ma'rifati ismihi saboda yana buƙatar a yi bincike a gano sunan uban da sunan kakan tunda abu abu a faɗe su ba kenan akwai buƙatar a yi bincike a san sunan uban da sunan kakan a kuma san damirin an jaddihi yana kuma zuwa gawa yana kuma zuwa ga ɗan jikan ko yana kuma zuwa ga ɗan bincike ne zai nuna tunda aka ce an abihi daga babansa kenan baban dan an jaddihi to hi din na jadd zai koma zuwa gaba ga dan zuwa ga jikan zai koma ko zuwa ga dan dan ma akwai rikici shi dai an abihi ba garrama an san zai koma zuwa ga zuwa ga dansa amma an jaddihi to nan da miyan zai iya koma zuwa ga uban zai iya koma zuwa ga dan to kaga akwai bukatar bincike ثالثا gaba ta uku anwa'uhu nau'ukan shi wannan ilimin yace huwa nau'ani shi nau'i biyu ne alif na farko riwayatul rawi an abihi fa hasb riwayar marwayi daga babansa kadai ai bidun riwayati an al ba tare da yarwa daga kaka ba wa huwa kasirun wanda wannan yana faruwa da yawa misaluhu misalin sa riwayatu abul ushara abul ushara an abihi riwayar abul ushara daga babansa ya sa lamba kasa ya ce abin nan uktulifa fismihi wasmi abihi ala ala kuwalin an yi saɓani akan ya sunansa dan abul ushara ba sunansa ba ne alkuniya ce kuma an abihi daga babansa to shi ya sunansa kuma ya sunan baban an yi saɓani akan maganganu da yawa ashharuha mafi shaharar maganganun annahu usama bin malik sunansa usama bin malik shine mafi shahara ba na biyu ruwayatul rawi an abihi an jaddihi ruwayar marwaici daga babansa daga kakansa au an abihi an jaddihi fa ma fawqa ko kuma daga babansa daga kakansa abin da ya sama misalihu misali irin wannan ruwayatu amr bin shu'aib amr bin shu'aib amr bin shu'aiba an abihi an jaddihi ruwayar amr bin shu'aiba an abihi an jaddihi amr bin shu'aib daga shi kuma daga babansa shi kuma daga mai daga kakansa ya sa lamba ya ce amru haza wannan amru din nasabuhu hakaza haka nasabarsa take ga ta ku kiyaye amru bin shu'aib bin muhammad bin abdullahi bin amr bin al-as abdullahi bin amr bin al-as sahabi ne amr bin al-as shi ma sahabi ne mun gane to shi sunansa amru babansa shu'aibu kakansa muhammadu kakan babansa abdullahi kakan kakansa amru bin al-as haka nisbarsa take to amma ya zo sai ce amru bin shu'aib an abihi an jaddihi sai ce fajaddu amru huwa muhammad kenan kakan amru shine wa muhammad sai ce lakin al-ulama sai dai malamai tun da in kace an abihi an jaddihi kenan jaddihi shine wa muhammad muhammad kuma ba sahabi ba ne kenan an samu infita'i kun gane dan muhammad ba ba sahabi ba ne ta ce walakin al'ulama wajadu min at-tatabbi wal istiqra sai dai malamai bayan bibin diddigi da bin kwakwafi da bibiya da suka yi sai suka samu cewa anna damira fi jaddihi damirin nan da ya zo a cikin jaddihi an abihi an jaddihi ya'udu ala shu'aib yana kuma zuwa ga shu'aibu ne baban amru ba shi amrun ba kun gane fa yakunu sai ya kasance al-muradu fi jaddihi abdullahi bin amr bin amr sahabi al-mashhur abinda ake nufi da jaddihi kakansa abdullahi bin amr as-sahabi ana nufin abdullahi bin amr wanda kaga shi sahabi ne kaga in wannan ne kaga babu wani iskali shi yasa wasu sun yi ta raunana hadisin ruwayar amur bin shu'aib an abi an jaddihi saboda wancan dalilin saboda ana ganin kakansa ai muhammadu ne kun gane ko to in muhammadu ne to shi kuma daga wajen wayeji to da shi ba sahabi ba ne to amma bayan bibiya sai aka gano an jaddihi da mirin yana kuma zuwa ga shu'aibu ne ba yana kuma zuwa ga amru ɗin ba shi da bayan da na yi ɗazu ko gane to shi kuma bin kwakwafi ne zai sa a gano haka to da aka gano hakan ne wannan sai ya nuna cewa ruwayansa ta inganta hadisin mukami wato matsayin da ake bashi ya zama hadisi hasan wanda ya zo da wannan isnadin rabi'an gaba ta hudu min fawaidihi yana daga cikin fa'idodin wannan ilimin alif na farko albahsu li ma'rifati ismil abi aw al jaddi bincike domin sanin sunan uban ko kuma kakan in lam yusarrih bismihi in lam yusarrah bismihi idan har ba a fito sarari an bayyana sunan ba izalam izalam yusarrih bismihi idan ba a idan ba a sarraha sunan ba ba na biyu bayanul muradi min bayanul muradi min aljaddi bayanin me ake nufi da kakan wa ake nufi da kakan hal huwa jaddu libni aw jaddu abi ana nufin kakan dan ko kakan uba akwai bukatar ayi bincike da a gano an jaddihi da mirin zuwa ga wa zai koma zuwa ga dan ko zuwa ga uba sai ce to asharul musannafati fihi mafi shaharar littattafai da aka wallafa a wannan kan wannan ilimi shine gaba ta biyar ruwayatul abna'i anil aba akwai ruwayar 'ya'ya daga iyayensu li abi nasar ubaidillah bin sa'ad alwa'ili littafi ne na wannan malamin abu nasar bin ubaidillah bin sa'ad alwa'ili na uku akwai juz'un ko juz'u marrawa an abihi an jaddihi juz'i na wanda ya waya daga babansa daga kakansa ibn abi khaisama na ibn abi khaisama sannan jim akwai na uku kitabul abannan kitabul washiyu kitabul washiyu al-muallim littafi da ake ce masa al-washiyu al-muallim fi marrawa an abihi an jaddihi ina ga haka yake ko haka aka rubuta ko alwashi muallimi fi marrawa an abihi an jaddihi an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga annabi lil hafiz al'ala'i na wani ana ki masa al-hafiz al'ala'i to wannan shine ruwayo wato ina jin abin gani a dular kamar an jin ce take son ta kama wuya ina jin zahi ne a makoshi na in yi magana sai na dan tsaya na haɗi yawo sannan in ji daɗin ci gaba shi shi yasa nake sa in dai ba na haɗi yawo ban jin sai na dan tsaya na abin nan shi yasa karatun ina yi ina tsayawa to mu tsaya nan da fatan abin da faɗa daidai Allah ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله